أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله zan mu ci gaba da karatun littafin mu mai albarka shine makama ta badi'u zaman al-hamzani mai rasuwa shekara ta 400 ba biyu Allah mashi rahama zan mu tashi makama ta 14 a daidai gwargwadon lissahin wannan nuskar da take hannunmu al-maqamatul fazariya maqama ta 14 al-maqamal fazariya maqama ta fazar yake cewa haddasana Isa bin Hisham Isa bin Hisham ya ba mu labari kala yake cewa kuntu fi ba'd bilad fazara na kasance a cikin wani bangare na garuruwan fazara kabila ce daga cikin kabilin Yaman murtajilan naji murtahilan najiba ina mai abun hawata wanda yake ingarman doki ne ko raƙumi annaji ba ingarma wanda yake an yaba da shi a wajen hawa abun hawa na kirki na kwarai wa ka'idan janiba kuma ina jaye da dabbar hutu matahiya suna da al'adar ko raƙumma ne an gurin tahiya mai nisa ce ana habbusa ɗaya ɗaya kuma ana jaye da ita don in wacce tagaji wadda ake busa sai a sabke kaya a hauda ma wacce wannan ta huta to wannan dabbar ta hutu ita ake ce ma janiba ya ce yasbahani biyu sabahan suna iyo da ni matukar iyo kama a fada ruwa a rika yin iyo ya kwatanta tahiyya shi da iyo da saboda gaugawa ya ce wa ana ahimmu bil waɗan ni kuma na himmanci da masabki ira so in tahi gida ya ce falin laili yan sanini bi wa idihi dare bayya karkato mini da mummunan narkon shi walal bu'ud yarwini bi bidihi al bu'ud nisanta wala yarwini bata karkato mini bi bidihi da kwarin shi ma'ana ina ta yanke kwaruruwa masu yawa ina ta yanke dare mai yawa ya ce fazaliltu sai na haɗu na fara aka biɗu warƙin nahari ina yaddawa da hamso na rana ma'ana har rana ta shigo mana alkhabar shi ne abinda mai dabba yake zuwa a jikin ice ya ɓaso musu su riƙa ci shi ne aka biɗu to ya ce ina ɓaɓɓaso hamso na rana ma'ana har rana ta tardo shi ya ce bi asad taisar da me nake bugo wannan abun na rana hamso na rana kawai tashbihi ne ba wai dan rana tana da wani hamso ba da za a sa a kakkabo yake cewa da me nake bugo shi da asad taisari sanda wata abun nan ta tahiya tasiyar nake so sanda ta tahiya wa akhudu batnul layl kuma ina ina kutsawa cikin cikin cikin dare bi hawafirul khayl da takwanni na doki ya ce fa bayna ma ana fi laylin wani lokaci ina cikin wani dare fi lailatin cikin wani dare ya dullu fi hal gabaɗu wanda tattabara ma tana iya bacewa a cikin shi dan duhu wala yusuru fi hal wadwadu wanda kyara ma batta iya gani a cikin shi wanda ya zaman daji ya san me ake ce ma kyara wa santa wanda a cikin dare tana yawo tana ƙara sosai ita sai da dare ma take yawanta to yace dan saboda duhun wannan daren ita ma da take mai yawon dare sai dare take hutawa bata gani a ciki ya ce asihu saihan ina ta tahiya matukar tahiya ya ce wala sanihan babu mai tahiyar dama illa sabu sai namun daji kana tahiya wani rika tahiya damarka inda rana ne ko wani lokaci ne na tahiya don saboda tsananin duhun daren nan tahiyar da nake a sanin shine mai bin damarka in kana tahiya ba mai bin dama ta cikin tahiya sai namun daji wala barihun babu mai bin hagu ta illa dabu sai saki ana cikin wannan tahiya iza anna li rakibun kawai sai an raki rakibun nan me ake ni da anna anna bayyana da zahara mun gan shi can baya gurare da dama rakibun wani mahayin doki abun hawa annali sai ya bayyana gare ni ya ce tamul alat yana mai cikakkan kayan aiki yana cike da kayan aiki alat sun tattara a gare shi ma'ana yana rike da makamai masu yawa ya nuho ne ya ce ya umul asalas yana nuhato da goruba mai da al-asalas da ca shine wa asalin wa shay'in min sidrin qalil asalin guda ɗaya ne asalas kuma jam'in ta ne ya ce ya ɗuwi ilayya yana nahowa yana naɗauwa zauwa gare ni manshural falawat yana mai shunhuɗewar daji ya ce fa a ni minhu sai ya kama ni daga cikin shi da tare da wannan dan bula mahayin ma ya akuzul a azalu abinda ke kama maran makami ala azalu da zaira shine maran makami min shaki silahi gami da mai rataye da makami kana cikin daji baka da makami baka da komi hannunka goma ka ga mai kibiya da kwari da bindiga yana tunkaro ka irin wannan tsoron yace ya same ni lakin ni tajallatu sai dai ni na yi hakuri faƙulta sai na ce ardaka lazumci ƙasarka la ummalaka baka da uwa suna faɗin wannan magana in sun tashi gaya ma mutum magana ya ce fadu na ka sharɗar hidadi amshi amshinan riƙe ya ce mushi mabuga abin nan mabuga bugon abin ga alhidad kahi a gurin da ake yin ƙaho a ina ake ma mutum ƙaho to ya ce mishi ka tsaya nan ko kuma in buga maka takobi a wannan gurin kawai shi ne yake nihi duka barazana ce wa harɗar katadi da kuma matsaga ta tsaidau a inda ake takawa a ina ake taka wannan ake taka tsaidau alkatari shi ne tsaidau harɗa kuma inda ake taka shi ma'ana ko kuma in cire ma ƙawahuwa da takobi ya ce wa hasumun dakamun ɗan husuma ne ƙato wa hamiyatun azdiya kuma ga hushi wanda yake na ƙabilar azdu wa ana silmun in shi ita ma'ana duka yake gaya ma wannan dan mai makaman da ya nuho shi ya ce ni mai zan zaman lahiya ne in kaso wa harbin in aratta kuma mayaki ne in kaso faƙulli ka gaya mini man an tawaye kai faƙala sai ce silman asabta zaman lahiyar ka samu faƙulta sai na ce khairan ajabta ka amsa ma alkhairi fa man an tawaye kai ƙala sai ce nasihun mai nasiha ne kaga hikima da kokarin da barazana ta hudda kai a yana da takobin shi amma ba gamin shi da wancan ya ce in shawarta fasihun in ka yi shawara da ni mutum ne mai fasaha ya ce fasihun in hawarta kuma mai fasaha ne in mun yi muhawara da kai ya ce wadu na samili samun koma bayan sunana akwai marihin abin nan allisan marihin rawani wanda rawani za a yi canhu a rihe har hanci ya ce sunana yana da marhi na canhu wanda ma'ana bana kamar yadda mai rauni ya rihe hancin shi haka to haka ne ma sunana bana gaya maka shi bai yana lullube yace la tumidhul alam wasu alamomi busu hudda shi qultu sai nace mishi fa maqdu'uma to menene abinci meye abincin ka meye kasabin ka meye sana'a ka an baka hadu sunan ka ba kala sai yace ajubu wibar biladi ina yanke yankewa ta gari ruwa hatta aqau ala jafanatin jawadin ha in je in hada akan babban akushi na mutum mai karamci rajulun jawad wali fu'adun ya khadimuhu lisanin kuma ina da zuciya wanda halshi yake mata hidima akwai ni zance yace wa bayanin yarqumuhu bananun wa bayanin akwai bayani wanda bananun ƴaƴan yatsu yarqumuhu suke mishi rubutu ma'ana masani ne malami duka cikin kinaya ne ke nuna mishi shi wane ne can da yake ce hatta a kawala da ya tambaye shi kan sana'a shi ce ina kewaye gari ruwa ha'un hada a akoshin babban mai karamci kawo bara niki bara ita ce sana'a shi ne abin da yake nihi ya ce wa kusara karimun ya fiduli janibatuhu ya ce wa kusara karimun kuma babban karshen guri na in samu wani mai karamci ya hafidulu janibahu wanda zai sassabto mu da taguwa shi ta hutu abun hawan ma wacce taguwa da muka wuce janiba in samu wanda yana da ita ya sassabto ta ya ce zo amshi yace wa yan fudu ilayya haqibatu kuma ya kakkabo mini shi ta kuɗi kabun hurratin kamar dan diya ne dala a alayya bil ams wanda ya huto mini a jiya dulu a shamsu hutawa ta hutawa ta rana ma'ana kamar labarin da nake baka kamar jiya ma an yi haka irin wannan abin da nake gaya maka ya huto irin hutawa ta rana wa garaba annibi gurubiha ya bace mini da rana ta fada lakin na huga ma'ana wai da nake ce maka bara nake in je wani sabko mini taguwa shi ya bi ko mini wani abu jiya ma an samu wani dan diya mutunan kirki wanda ya mun haka nan lakin na huga ba an yace sai dai ya bace yau bayyana wale mai gyauta zikaruhu amma tunanin shi bai bace ba jiya ya tahiya shi amma har yanzu ina ta tuna shi kawai ishara ce cewa kai ma ka mun haka nan in yi ta tuna ka ya ce wa wadda a yayi bankwana wa shayya'at ni asarhu amma guraban shi sai suka mini bankwana ya ce wala yumbika anha ba wanda ke baka labari gami da guraban nashi shi wancan dan da ya mini wannan abun ya ce aqrabu minha wanda ya kusanci gami gare ta wa aw ma sai ya yi nuni ila ma kana labisahu gami da abun da ya sanya na tuha ya sanya mishi tuha ya ce wannan ita za ta baka labarin abin da ya mini je rigar nan ma je shi ya bani ita dan ɗiyar da nake gaya maka faƙurta sai na ce mishi shi duka wannan kinaya ne ke mishi akan cewa sana'a ta bara ce kuma gashi ma ina samu faƙurta sai na ce mishi shahazun kai maroƙi ne wa rabbil ka'aba ina rantsuwa da Allah kai maroƙi ne a khazun kuma mai yawan amsa yace lahu fi san fi sana'ati nafazun kuma kana da zartarwar lamari cikin sana'ar ta bara yace bal huwa fiha ustazun bar ma kai ustazi ne cikin bara yace wala budda an tashaha lahu babu makawa sai ka dan beko mini wa tasiha alaihi wa tasiha alaihi kuma ka dan kwararo mini fa qultu sai nace ya fatan ya kai sarmai karjan laita ibarataka ka yayi ibaraka fa aina shi'iruka min kalamik ina waƙenka gami da zancenka duka wannan da kake mini ka bani magana cewa kai mai fasaha ne mai kaza ne kana mini zance nasar to kuma ina waƙe fa qala sai ce wa aina kalami min shi'iri ina zance na da waƙa ta yake sun mastamar da gaziratahu garizatahu sannan sai miƙar da ɗabi'a shi wa rafa aqiratahu ya ɗaukaka muryar shi al'aqira min ta wuce shi shine sauti bi sautin da wata murya mala alwaji wadda ya cika kwari wa an sha'a ya ƙulu sai ya fara yana cewa wa arwa a hadahu liyar lailu wal fala wa khamsun ta musul ada lakin kalla wala ya ce aratu ala narin makarimu udahu fa kana mu'amman fi siyaratu mukhwila mu koma ga baitin saboda lokaci ya ce wa arwa a wani mutum wanda ya kasance sadauki allailu dare a hadahu li shi ya koro mini shi ya bani shi kyauta wal fala da kuma daji wa khamsun da kuma yan yatsu biyar wanda ta musul arda suna taba ƙasa lakin kalla wala sai dai bisu taba ƙasa kuma ba za a yi haka ba abin da yake nihi kai da ka taho ina tabbatarwa da cewa na shaida kai mutum ne karimi sadauki ne wanda dare ya kawo mini shi kuma yatsinka suka kawo mini shi ma'ana da kafa ka taho zawa waje na yace arattu ala naril makarim udahu arattu udahu na bijiro da sandashi ala naril makarim akan wuta ta karamci fakana mu'amman ya kasance mutum ne mai ammi dan dangi ne fi siyadatu wajen shugabanci mukhwila ko mai akhwal ne yana da akhwal yan uwan uwa mu'amman yana da yan uwan uba mukhwila yana da yan uwan uwa wannan mutumin da yazo yake roƙon shi yake ce mai yake nuna mishi cewa a bashi to ya ban shi ne yake akan cewa kai ma Allah ne kawo mu kai kuma na tabbata cewa sandata da na bijirar da ita akan wutar karamcinka na tabbatar da zaka kasance ka nuna mini cewa kai dan dangi ne yace wa khada'atuhu an malihi fa khada'atuhu na yaudare shi akan duke shi kuma yayi yaudaru larabawa suna cewa fulanun yukhada'u fi malihi wa ana ana iya yaudare shi cikin duke shi idan ya kasance da an roke shi ba da aiki yace wa sahaltuhu nan ne mutafsasawa shi min birrihi daga alherin shi fata sahala kuma sai ya sassauta yace walan ma tajalaina yayin da muka yaye sha'anin mu ya gane ni na gane shi wa Ahmad Mandigi kuma ya yaba furicina balani sai ya jarrabe ni min nazmil qarida daga in tsara mushi waka duka wannan tsayuwar shi da wannan mutumin yake yake magana ha yace bila bala amma ba tare da jarrabawa ba tare da wani bala'i ba yace fa ha hazza illa fa ma hazza illa sariman hina hazzani fa ma hazza bai zabura ba lo hina hazzani lokacin da ya zaburar da ni illa sariman sai da ya same ni mai yankewa walam yalqani bai gamu da ni ba illa awwalan sai na kasance mutum ne na farko ila sabki wajen tserere waƙar da kace in maka na yi maka waƙe akan tsayuwan mu da kai kuma wanda ina tabbatar da cewa in musabaka ce ma ƙasa ne zaka same ni a matsayi na farko yace walam ara illa agarra muhajjala ban same shi ba sai na same shi a matsayin agarra mai haske muhajjala mai haske da sofani doki mai haske biyu akan goshin shi da kawahuwan shi biyu na gaba da na bashi ake cewa muhajjala wanda ya zo cikin hadisi ya ce wa mata hatahu kuma wa lam'ara mata hatahu ban ga abin da ke kasan shi ba illa a garra sai shi ma hori ne muhajjala shi ma mai haske biyar yana nuna aljihun shi fa qultu lahu sai na ce mishi ala riskala ya fata zamana in nutsuwa nutsiya kai sar mai walaka fi ma yasabuni hukumak abin da ke tare da nikin nan kana da hukunci akan shi tunda ya mishi waƙe ya ziga shi yace duk abin da ke tare da ni na dukiya dauki kai hukunci da shi ya ce faƙada sai ce mishi alhaƙiba bi ma fiha jikata da duk abin da ke cikinta ina ce jikar da abin da ke cikinta kake nihi ma'ana shi mai waƙen mabaracin ya gaya ma wanda ya ce mishi kana da hukuncin dukiyata da abin da kake yake tare da ita naka ne kai hukunci sai ce mishi kana nihi jikarka ta kuɗi da abin da ke cikinta faƙurta sai ce inna hamilata ya ce eh na'am haka ne hamma da abin da ke abin hawan da wakaina sun makabatu bi jum'i alace sannan sai na damko da tahihi kana da yatsuna wa qultu sai na ce la wallazi alhama halamsan ina rantsuwa da Allah da yamma yatsun nan ilhamin tabshi wa shaqqaha min wahidatin khamsan wa shaqqaha khamsan ya tsaga ta biyar ce min wahidatin daga guda biyar daga guda daya ma'ana yana nihin wannan tahina mai taushi na damƙo jikan nan tashi da yake cewa in yi hukunci a ciki kuma ina rantsuwa da Allah da ya tsaga hannuwa na daga tahi ɗaya ya tsubiyar suka fito tahi gashi nan gurin kuma ya tsubiyar suke fitowa daga gare shi nuni ne zuwa ga cewa ƙudurar Allah ya ce la tuzayilu ni ba zaka rabu da ni ba au a alama ilmuka sai na san wane ne kai fa dara lisamahu sai sabke ya karkatar da rawanin shi wanda ya rihe bakin shi da shi an waje yi gami da huska shi fa iza huwa wallahi shaykhuna abul fatah al iskandari sai gashi wallahi malamin mu ne abul fatah al iskandari fa malabistu an qurtu ba tare da jimawa ba sai na ce mishi kawai yace tawashata abul fatah bi hadha sayf mukhtala fama ta sana'u bi saifi izlam ta kun qattala yace fasug ma anta hallaita bihi saifaka khalkhala yace tawashahata kayi qawa abul fatih ya kai abul fatih bi haza saifi da wannan takobi muqtalan kana mai abun nan tamaka takobi ne ka rataya kana tamaka da shi yace fama ta sana'a bi saifi mi ta sana'u mi zaka aikata da takobi izlam ta kun qattalan tunda kai ba mayaki bane ya ce kana rike da takobi na barazana ne ba matsayin mayaki ba shi yasa can lokacin da ya bujiro mishi da takobi ai ba nuho shi dai da yaki ba da dimiyar mihe shi da barazana ya ce fasug ma an ta halaita bihi sai faka fasug halhalin ka kera dan warwaro ma an ta halaita bihi sai faka da abin da ka kawace takobin nan naka tunda kai ba mayaki ba ne takobin naka abin da ka yi mishi ado ka kai shi a maka dan warwaro tunda kenan amfanin takobinka bai da amfani ka zama mace kau siffan tashin da cewa ka koma mace tunda kai ba mayaki ba ne takobin ka kai shi a maka dan warwaro da shi wanda wannan karshen abin nan ne karshen wulakanci ne gare shi nan shine bakin wannan mukama ta goma sha hudu abin da muka hada daidai Allah ba mu lada na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana gafara wassalamu alaikum warahmatullah